الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي ci gaba da karatun da muke na cikin wannan littafi sharhu kashfu shubahat yau muna daren asabar hudu ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da daya ga watan sha daya miladiya na da dubu biyu da goma sha tara bayan bayanin abinda malayan ambata ta ce ilam rahimakallahu أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين أولا قبع مكسايا فدشد يتي فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا akan wannan gaba na guluwi muka tsaya cewa Allah maɗaukaki ya aiko Nuhu alaihissalam ya zuwa mutanen shi lokacin da suka huce gona da iri game da nagartattun bayi qala al-ghuluwu yanqasimu ila arba'ati aqsam guluwi ko huce gona da iri ya kasu kashi guda hudu alƙismul awwal kashi na farko alguluwi fil aqidati ka guluwi ahlil kalami fi sifat akwai guluwi ko huce gona da iri a al'amarin aqida a cikin aqida kamar yadda ma'abuta magana ahlul kalam ma'abuta iya zance da mantuki ko kuma falsafa suka huce gona da iri fi sifat a cikin sufofin Allah madaukaki hatta adda bihim ila ila tamthil sai da abun huce gonarsu da iri a cikin sufofi sai da ya kai suna kamantar da Allah da abiban halitta shi yasa suka korewa Allah madaukaki sufofi saboda sun yi la'akari cewa Allah ya ce shi mai shi ne mai gani ne mai ilimi ne sai suka kamantar da Allah da abiban halitta sai su kuma suka gane Allah bai dace bai yi da kama da abin halitta sai suka kore wannan sufofi wanda Allah madaukaki ya tabbatawa kanshi wannan huce gona da iri awi ta'til ko kuma suka lalata kwata kwata suka ce wannan Allah baya da wannan kamanni wal wasatu abin da yake adalci ne daidai ne mazhabu ahlus sunnati wal jama'a tafarkin mabiya sunna manzala sallallahu alaihi wasallama bi ithbati ma athbatahu Allah li nafsi da tabbataswa Allah abin da ya tabbataswa kanshi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mishi min al asma'i was sifat na sunaye da sifofi min ghairi tahrifin ba tare da lalata ma'ana ba wala ta'tilin ba tare da korewa ba wa min ghairi takyifin ba tare da ambata yaya yake ba Allah ya ce mai shi ne baka tambaya baka ce yaya jin Allah yake mai gani ne ba tare da tambaya ba yaya ganin Allah madaukaki yake Allah iya da hannu baka da haƙƙi ka tambaya yaya hannun Allah yake ko kuma wani abin da ya kama da haka wala tamthilin kuma ba tare da kamantaswa ba ka ce yaya hannun Allah ko iya kama da hannun mutum ko iya kama da hannun giwa ko abin da ko jin Allah iya kama da jin Allah jin wani abu ban halitta alqismu thani kaso na biyu na huce gona da iri algulu fil ibadat wuce gona da iri a cikin ibadodi ka guluwil khawariji allazina yarawna kufra fa'il al-kabira kamar wuce gona da irin khawarijawa khawarijawa sune mutanen da suke da aqida ta cewa idan mutum ya aikata sabo ya kafirta wannan kuma huce gona da iri ne a cikin ibada ka kufri fa'ilil kabira suna ganin cewa wanda ya aikata sabo misali in karya kai ka kafirta in ka ci amana ka kafirta amma a ra'ayinsu wannan su ake cewa khawarij kuma shi ya kai ga irin abin da muka samu akan muka samu kawuna ma akan shi da al'amarin boko haram wannan nau'i ne na khuruj qala wa buluwil mu'tazila da wuce gona da iri na masu tafarkin wannan mu'tazilawa haifu qalu lokacin da suka ce inna fa'ilal kabira bi manzilatin bainal manzilatayn suka ce wanda ya aikata sako babban zunubi iya tsakanin mataki guda biyu suka ce shi ba a wuta yake ba kuma ba a aljanna yake ba ba mumini ba ne ba kuma ba kafiri ba ne manzilatun baina manzilatai wa hadha tashaddud qabalahu tasahul murji'a wannan huce gona da iri sai sakaci na murji'a ya fuskance shi haithu qalu su kuma murji'a suna cewa la yadurru ma al-imani dhanbun suke cewa in dai da imani to wani zunubi bai ya cutar su kaga nan aka samu mene babban sakaci wa'ancan sun huce gona da ri su kuma wannan suka yi babban sakaci suka ce a in dai kai mumini ne to ka aikata duk abin da zaka aikata na zunubi bai ya cutar da kai wannan kuma sabani ne na al'amarin shari'a wal wasatu abinda yake daidai da adalci mazhabu ahlus sunnati wal jama'a tafarkin ahlus sunna da jama'a anna fa'il al ma'siyati naqisul iman cewa wanda ya aikata sabo tawayayyen imani mai tawayayyen imani ne ba a ce ba baya da imani gaba ɗaya amma imanin shi tawayayye ne ragagge ne نعم قال لا يضر قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب والوسط كما ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة بقدر المعصية كنن إيمان متو إيا توايا ني إيا رغوا ني غلغدن yawan ko rishin yawan sabon Allah mutum dan kai yawaita sabon Allah mutum sabon Allah sai zamanto imanin mutum iya raguwa iya raguwa iya raguwa iya sabka lokacin da kuma mutum ya yawaita bin Allah madaukaki da bauta da wannan sai zamanto kuma imanin shi iya karuwa iya karuwa kuma wannan abu ne wanda mutum iya iya lura da shi a karan kanshi yau da gobe rayuwar shi ta yau da gobe duk lokacin da ya kusanta zuwa ga Allah zaka ga imanin shi iya daɗuwa aqrab misal lokacin wata Ramadan lokaci ne na bauta na ibada da kulawa da karatun alkur'ani da abin da ya kama da zaka ga kai kusanta da Allah madaukaki amma kuma duk lokacin da mutum yake ta aikata zunubi sai ka ga kawai ina bakka san ma abin da za a ce Allah ya ce kuma zo sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda imani ya rabu alqismu thalith kaso na uku algulu fil muamalati wuce gona da iri ko guluwi a cikin mu'amaloli wa huwa at-tashaddud shine tsanani fi tahrimi kulli shay' a haramtar da kowane abu akwai mutanen da suke da tunani kowane abu ma haramun ne Allah bai halittar da shi ba wa qabala hadha tashaddud sannan kuma wannan tsanani wani abu ya huskance shi shine tasahulu sakacin man qala bi hilli kulli shay wanda yace a'a kuma komai ma halaka ne duk ya da yanci ya aikata abin da yake so komai halaka ne قال والوسط والاقتصاد حتى الربا akwai wanda suke cewa ma kulla shay'in yunammil mal suke cewa duk abin da zai haɓaɓɓakar da dukiya arziki to ya halatta wal iktisad da abin da zai ƙara tattalin arziki kowane iri ne hatta riba har sai da suka kai ga suna halattar da riba yanzu akwai malamai da yawa a wannan zamani wanda suke kokarin halattar da riba bayan gashi karara Allah madaukaki yayi yayi bayanin al'amarin riba wal ghish suka halattar da abin da ya shahi zalunci ne da munahuci a cikin kasuwanci ko mu'amaloli wa ghairi dalika da sauran irin wa'annan abubuwa kenan wannan sai zaman to sakaci ne wancan sun wuce gona da iri wa'annan kuma sun yi sakaci har suka halattar da komai wal wasatu abin da yake da adalci ne gaskiya ne an yi kala a ce ta hillul mu'amalatul mabniyatu alal adl ma'amaloli tana halitta wadda aka gina ta kan adalci babu zalunci a ciki wahiya ma wafaqa ma ja'at bihi an-nusus min al-kitabi was sunnah kuma ita ma adalcin ma ba a yanda mutum yake tunanin abu kaza adalci ne ba a'a sai ta kasance ta dace ta yi daidai da abin da nafsi na alkur'ani mai girma ya zo da shi ko suna manzala sallallahu alaihi wasallama tabbatatta ingantatta a wannan lokacin ne ya zamanto wannan mu'amala za ta kasance mu'amala ce ta kirki shahin ɗauka al'amara ɗan arme ne kasuwanci ne yarjejeniya ce ta wani abu zamantakewa ce ta yau da gobe duka ana lura da irin wannan abubuwa dole ne duk abin da mutane za su aikata na ma'amalolinsu to sai sun waiwaya sun ga ya dace da abin da alkur'ani ya yi umarni da ko abin da suna mazala sallallahu alaihi wasallama ingantatta ta yi umarni da shi alƙismun rabi'u kashi na hudu a cikin huce gona da iri algulu fil adat huce gona da iri a cikin al'ada wa huwa tashaddudu fi tamassuk bil adat al qadima shine tsananin ruko da al'ada tsohuwar al'ada ta kakanni da uwaye da abin da ya kamata wanda gashi a karara sun sabawa dokoki na shari'a amma mutum sai ya ruko da ita bayya saki duk abin da za a gaya mai na hujja Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayya saurarawa kawai ya rike wannan al'ada wannan ma nau'i ne na huce gona da iri a cikin al'ada wa adami at-tahawwul ila ma huwa khairun minha da rishin karkata da komawa ya zuwa abin da ya hita alkhairi amma in kanat al'adat musawiyatun fil masalih misali a samu al'ada guda biyu wannan al'ada ta gari kaza ce wancan al'ada ta kasa kaza ce suka yi daidai a cikin amfano abu ne mai amfani bai sabawa shari'a ba qala fa inna kaunal insani yabqa ala ma huwa alayhi kasancewar mutum ya tsaya akan abin da yake nashi ne min talaqqil adat wafida khairun min talaqqil adat wafida shi ya alkhairi ya ruku ya ruku da al'ada shi maimakon yayi ruku da al'ada da ta zo sabuwa kuma a nan zaka ga raunin mu'mine raunin musulmi da wanda kansa har yanzu bai waye ba suna tunanin al'adar wani abin murna ce yanzu so tari za ka ga mutane sun yi yarda musamman ma 'yan bariki sun yi yarda da al'adar turawa alhali kai kuma al'adar ka ta yi ta baturan wannan wanda kai riko da ita wannan kuma ba abin da yake kawowa sai ta waya ta hankali da lura ta kawai ka ɗau kanka kai kaskantacce ne wani ne madaukaki a kanka in kana da al'ada ta kwarai don me za ka bar ta ka kama al'ada wani na kowa ko dai ya saki tashi kama taka ko kuma kowa ya rike tashi in dai tauta kirkice dan me zan sake ta to wannan na nau'i ne na guluwi rishin barin al'ada da ta zamanto munanna wadda ba ta da kyau mutum ya ki sakinta bayan Allah da manzon shi sun yi umarni a sake ta a kama abin da ya zamanto shari'a bayan haka nan malam da ya ce walamma galau fi salihina as-salihina kinnan jam'i ne na as-salihu nagartacce wa huwa alladhi qama bi haqqi llahi wa bi haqqi ibadillah ba a cewa mutum nagari ne na kwarai sai mutumin da ya tsaya da haƙƙin Allah madaukaki kalkashin haƙƙin Allah madaukaki akwai haƙƙin mene wane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tsaya da haƙƙin bayi na Allah madaukaki babu zalunci bayya zalunta shi da dukkan dau- nau'i na zalunci wannan shi ake cewa mutum salihi salihina waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra wannan qala hadhihi asnam wannan gumaka ne fi qaumi nuhin alayhi salam a cikin mutanen annabi nuhu alayhi salam kanu rijalan salihina asalinsu sun kasance mutane ne nagartattu mazaje ne nagari na kwarai bayi ne na Allah madaukaki وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ya zo a cikin sahih bukhari daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su annahu qala yace hadhihi asma'un asma'u rijalin salihin wannan sunaye ne na mazaje nagartattu min qaumi nuhin da daga cikin mutanen annabi nuh alayhi salam falamma halaku auha shaytanu ila qaumihim lokacin da mutanen nan suka mutu suka halaka sai shaidan ya je ya raɗaya wa mutanen Nuhu alaihissalam ya musu wahayi na ƙarya an aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban yace ku je ku nemo wani abu ku sassaka ku yi hoton su ku je ku jingina su a inda kowa yake zamne aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasu gumaka wa sammauha bi asma'ihim kuma ku sanyawa kowa sunan shi in kun jinginawa waddan ku ce wannan wadd ne wancan wannan suwa'a ne wancan ya gutsa ne wancan ya uka ne wancan nasra ne haka suka yi suka bi umarnin shaidan fa fa'alu wa lam tu'bad hatta iz halaka ula'ika wa nusil al'ilma a wannan lokaci ba a bautawa wannan mutane ba wannan gumaka har sai da wa'annan mutane suka halaka yanzu uwaye su sun yi rayuwa uwayensu sun rayu da wannan nagartattun bayi suna kwaikwayarsu a cikin abin da ya mene a cikin nagarta a cikin addini bayan sun mutu shaidan ya zo ya waɗiyansu wahayin cewa ku zo ku sassaka gumaka ku sanya musu suna ba bauta musu za ku yi ba kawai in kun ambace su da alkhairi da kun tuna su kun gansu kun ga hotonsu sai ku tuna da mene da bautar da aka ba ku labari wa'annan mutane suna yi yanzu sai da shaidan ya lura cewa wa'ancan mutane sun halaka an halakar da su sai ya umarci jikokinsu da mene da cewa su bauta bayan babu ilimi ba su da wani masaniya da abin da wa'ancan suka aikata da wannan mutanen shikenan sai shedan ya zo ya bayan an mantar da su da ilimi sai obidat sai zo wannan mutane aka yi kabauta musu قال واخر الرسل محمد قال وهذا التفسير فيه اشكال sai dai malam yace wannan tafsiri akwai iskali a cikin shi akwai matsala a cikin shi haifa yaqulu radiyallahu anhu lokacin da wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa hadhihi asma'u rijalin salihin wannan mutane ne na mutane nagartattu min qaumi nuhin daga mutanen annabi nuh alayhi salam qala wa zahirul qur'an shi kuma zahiri na alqur'ani annaha qabla nuhin gabanin annabi nuh alayhi salam kuma amma tana yiwa gabanin annabi nuh wannan suna da wannan sunaye kuma annabin mutanen annabin Nuhu hallau da suka zo su ma suka sanyawa irin wancan sunayen mutane baya korewa wannan amma duk da haka malam yayi tsokaci anan ya cewa zahirul qur'an annaha qabla nuhin gabana annabi nuhu ne wannan mutane suka kasance qala allah ta'ala allah madaukaki iya cewa qala nuhun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا الله مدوككي يتشوى قال نوح نوح عليه السلام يتشوى يتشوى أبنجي ربي يا أبنجينا إنهم عصوني mutane na sun saba min sun ƙi bin umarni na na su bauta ma kai kadai ba tare da su bauta ba tare da sun gama bautarka da wani ba wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suka bi wanda dukiyar shi da dan shi ba abin da zai dada musu sai hasara sai tabewa wa makaru makaran kubara kuma suka yi makirci makirci mai girma wa qalu suka ce suna wa ɗan uwansu wasiya la tazarunna alihatakum kada ku bar allolinku kama yanzu yadda za ka ji mutane suna wa junan sosai ai ku yi sakaci da wannan al'ada da kuka yi riko da ita ko da ta sabawa addini ku riƙe ku riƙe al'adar ku haka wannan wasiya ce ta me yake da suna mutanen nuhu alayhi salam suna wa ɗan uwansu muguwar wasiya la tazarunna alihatakum kada ku bar allolinku wala tazarunna waddan kuma daga cikin allolin ma suka zaba manya-manya kadda ku sake ku bar wadd wala suwa'an kadda ku bar suwa'a wala ya gusa ko ya gusa wala ya wa ya uka wa nasra da ya uka da nasra kadda ku bar bautar wannan alloli bayan annabi nuhu alayhi salam iya kiran su su bautawa Allah wanda ya zamanto shine macancancin a bauta mushi قال فظاهر هذه فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونه جاء ظاهر الآية wannan gumaka mutanen annabi nuh sun kasance suna bauta musu wa annahu nahahum an zalika kuma nuhu alayhi salam ya hana musu ya hana su game da wannan bauta fa yusaqul aya aw fasiyaqul aya yadullu ala ma dhakarahu ibn abbas kenan siyakin wannan na aya na nuni ga abinda abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya faɗi illa anna zahirar siyak anna haula'il qaum salihin sai dai siyakin wannan na nuni cewa mutanen wannan nagari na kwarai kanu qabla nuh alayhi salam sun kasance gabanin nuh wanda tsiran Allah tsirayen Allah da amince shi su ƙara tabbata a gare shi wallahu alam Allah shine musulmi قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ƙarshen manzanni shine Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kala dalilu zalika qauluhu ta'ala dalilin wannan fada Allah madaukaki da yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi rasulullahi wa khataman nabiyyin Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bai kasance ba mahaifin ɗayan mazajen walakin rasulullahi sai dai manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin cikamakin annabawa ne wannan aya da ayoyin da suka yi kama da ita suna mai da murtani akan wata firka wanda ake ci musu ahmadiyya wanda suke bin tafarkin ahmad gulam su a da su ahmad gulam annabi ne bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ana mashi wahayi kamar yadda ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam haka da sauran firaq da yawa wata tawaga wanda suke ganin har yanzu malamansu ana musu wahayi kamar mutane kamar yan shi'a su ma har yanzu a wurinsu annabci bai yanke ba manyan malamansu ana musu wahayi da abin da suke so da sauran tawagogi wanda suka jingina kansu da musulunci alhali kuma sun sabawa abinda Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi a cikin musulunci fala nabiyu ba'da nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi babu wani manzo bayan annabi wanda tsira da muhammad wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata da shi malam ya bujiro tambaya fa'in ƙila to idan an ce inna isa bana maryam alaihi salatu wassalam yanzu akhir zaman wa huwa rasul yaya an ce babu wani manzo bayan manzo muhammad sallallahu alaihi sallama alhali kuma hadisi ya tabbata ga manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce isa alaihi salam ƙarshen zamani zai zo manzo ne Allah maɗaukaki cewa ya ɗaga Isa alaihissalam ko bar rafa'ahu Allah Allah ya daga shi idan ƙarshen zamani wajen tashin kiyama na daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama sabkar isa alaihissalam fa naqulu sai mu ce haza haq wannan gaskiya ne tabbata isa alaihissalam zai sabko walakinahu la yanzil ala annahu rasulun mujaddad sai dai ba zai sabko ba a matsayin cewa wani manzo ne sabo bal yanzilu ala annahu hakimun bi shari'ati nabi muhammadin alaihi salatu wassalam face zai sabko ne a bisa cewa mai hukumci ne da shari'a annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi li'anna alwajiba ala isa wa ala ghairihi domin abin da yake wajibi a bisa isa alaihi salam wa ala ghairihi a bisa wani shi min al'ambiya ina annabawa al'imanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yin imani da muhammad wanda tsirayen allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi wattiba'ihi da bin shi wa nasrihi da rinjayar da addinin shi kama kala allah ta'ala kama yadda allah maɗaukaki ya ce wa idh akhadha allah mithaqan nabiyyin katina iz idan ta zo akwai fi'ili wanda ake kaddarawa wadhkur iz katina lokacin da akhadha allah mithaqan nabiyyin Allah maɗaukaki ya ɗau alƙawali ga annabawa lama a taituhun min kitabi lokacin da na ba su wani littahi wa hikma da hikma shine dokokin da suke ciki ko bayanan da Allah maɗaukaki ya yi a ciki sun maja'akun rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum wanda ke gaskatar da abin da ke tare da ku na attaura da injila la tubayyinunnahu bi la tu'minunna bihi cewa tabbat za ku yi imani da shi alƙawarin da kuka dauka ke alƙawarin da Allah madaukaki ya daukawa manzanni gabanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa za su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wala tansuranna kuma tabbat za ku rinjayar da addinin shi ku taimaka mishi qala aqrartum yace kuma kun tabbata akan hakan wa akhadtum ala zalika isri kuma kuka dauki babban alkawali tabbatacce akan wannan abu da na alkawali da muka yi qalu aqrarna manzani suka ce mun tabbata hakan qala fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni kuma na tare da ku daga cikin masu shaidu a kanku kuma a kan mutanen al'ummominku wa hadar rasul al-musaddiq lima ma'ahu wannan manzo wanda yake gaskatar da abin da ke tare da annabawa wane ne shi wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi ne muhammad wanda tsirayen allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kama saha zalika an sahabiyyar jalil kama yadda wannan ya tabbata daga babban sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su wa ghairuhu da wasu sahabbai kuma bayan shi qala wa huwa alladhi kasara suwar haula salihin shine karshen manzo na karshe wanda ya karya goma kan wa'annan salihan bayina mutanen annabi nuhu alayhi salam qala ay anna nabiy sallallahu alaihi wasallama ana nihin cewa manzo manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun kara tabbata gare shi kassara suwar al-asnam ya karya gumakan wannan ka wannan hotuna na gumaka wa zalika yawmul fathi wannan kuma ranar da Allah madaukaki ya ba manzo da mu'minai nasara a bude maka ba tare da yaki ba دخل الكعبة وزال صلى الله عليه وسلم يشق تكين كعبة فوجد حولها وفيها ثلاثمائة وستين صنما يسامو cikin ka'aba da gehen ka'aba a kewaye da ka'aba gumki 360 waje ala ya tsanaha alaihi salatu wasalam bil hirbati mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuka wannan gumaka da hirba hirba wani makami ne gajere mai tsinin baki wanda galiban a ƙarshen mashi ake sanya shi da shi ake suka sai ya ka suka wannan gumaka da wannan da wannan makami wahuwa ya tulu iya karanta qaulahu ta'ala fada Allah madaukake da yace wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa haka yake iya suka wannan gumaka iya karereya su kace qul jaa al-haqq gaskiya ta zo ranar da za a tabbata suwa Allah madaukake haƙƙin shi a bauta mashi shi kadai ba tare da an gama shi da bauta wani ba wa zahaqa al-batil kuma ƙarya ta rogaje gumaka da bautawa gumaka innal batila domin duk inda ƙarya take tabbat ƙarya kana zahuka to zai kasance ko badan badade za ta kasance gusassa ce rogazazza ce qala arsalahu Allahu ila nasi Allah madaukaki ya aiko shi zuwa mutane ya ta'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah kathira mutanen da suna bautawa Allah maɗaukaki suna yin hajji suna yin sadaka uwa uba zakka suna ambaton Allah maɗaukaki ambato mai yawa kalkashin wannan yace ai annallaha ba'atha rasulahu muhammadan alayhi salatu wassalam cewa Allah maɗaukaki ya aiko manzon shi muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi suka tabbata a gare shi ila qaumin ya zuwa wasu mutane ya ta'abbaduna wanda suke bauta lakin na ha ibadatan batila sai dai bauta ce wadda ta zama to lalatatta ta ƙarya ma an zalallahu biha min sultan Allah maɗaukaki bai sabkar da wata hujja ba game da wannan bauta wa yatasaddaquna wa yaf'aluna kathiran min umuril khair suna sadaka suna aikata al'amura masu yawa na alkhairi lakinnaha la tanfa'uhu sai dai batta amfaninsu dalilin mine dalilin ba su yi ta ba kamar yadda Allah ya yi umarni li'annahum kufarun domin kafirai ne wa min shartil taqarrub ila Allah ta'ala na daga sharadi na kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki an yakuna almutaqarrabu mutaqarribu ila Allah musliman wanda zai kusanta ya zuwa ga Allah ya kasance musulmi ne wa haula'i ghairu muslimin wa'annan kuma ba musulmi bane ba ina ga lokaci ya yi muna iya tsayawa a kan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am